بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم اللهم قد جاني وعدل الحق على لساني وأعوذ بك أن أدمى أو أظلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya ƙara ƙaddara saduwa a wannan dai albarka na ranar ashirin ga watan a Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Alhamdulillah yau ne muke zama na sha biyar littafin Amir na Maulana Shekul Islam wa Sa'adatul Anam Asharif Ibrahim Saleh Al-Husaini radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Alhamdulillah kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata cikin zama goma sha hudu da muka yi mun ta wato karkare jawabai akan wato a mukaddima da kuma at-tamhid wannan at-tamhid mun a yi shimfiɗa da farko wanda kuma daga baya mun shiga cikin mukaddima alhamdulillah yau za mu tashi kai tsaye a cikin babi na farko babi na farko yana ɗauke da fasali guda biyu fasali na farko shine zai yi magana akan tahariru ma da a fi tafsir bi kusul fatih lima'u wato za a fayyace ce bayani akan abin da cikin littafin tafiyar musamman game da salatul fatihi da matsalar cewa ta fi al'ur'an da kuma fasali na biyu zai yi bayani kan mukara tsakanin ismul azam da kuma salatul fati a kafin shiga cikin wannan topic da kuma wannan tsokaci ina son mu samu wata wanda za mu yi ta tattakan jan hankali musamman wannan matsala ta salatul fatih da yawa daga cikin umma a kashi biyu tsakanin mazauta makiya da kuma waɗanda suka zamanto masoya su makiya kansu ba a kan matsalar salatu fasi yana da kyau koma shimfiɗa ta alfir so tare ilimi da maulana ashek ya yi magana a kan yadda mutum zai kasance mai komawa zuwa ga dukkan magana ya zama mai adalci a cikin duk abin da yake turara. Allah yana yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Managartan bayi sune masu jin magana, masu jin furci sai su bi diddigi su koma zuwa ga abin da ya zamo shine mafi kyau a cikin wannan magana din. To tabbas a magana akan salatul fatihi ta fi alkur'ani wannan magana ce wanda ba mutum ɗaya ba cikin manya-manyan shugabanni da gwaraza bishop na ɗariƙar tijjaniya sun fayyace jawabi gamsashe akan wannan fatawa ɗin wanda mafi girman abin da ya kyautu mu kasance masu adalci a yayin bibiyar wannan magana shine komawa zuwa ga magana ta manya-manyan bayan Allah manya-manyan malamai manyan dakorori na ɗariƙar tijjaniya ba wai mu ce za mu ɗauki wannan magana kai tsaye daga wajen abota son zuciya ko kuwa jahilai ba malamai managarta na ɗariƙar tijjaniya suna da matsaya akan maganan salatul fatihi ta fi alƙur'ani a bisa abin da ya kuta mutane da kuma magana daidaita ladan karanta salatul fatihi da kuma lada na karatun alƙur'ani mai tsarki to mai adalci hakkinsa shine komawa zuwa ga maganan managartan malamai ba komawa magana ta ammawa ba idan kuma an samu 'yan tijjariya sun yi wannan magana tawili mai inganci wanda ya tsaya akan ma'aunai na ilimi to tabbas hakkin dukkan wanda ya ja da su kan wannan fatawa ya koma ya yi musu adalci wadda magana kan warware wannan fatawa a tsawon shekaru ana yi an yi kyawawan maganganu na tawilinta da fassara ta amma har yau ba ta gushe ba akwai gurbatattu malamai duk kira da gurbatattu kai tsaye saboda ba a su koma zuwa ga auni na adalci ki tattaunawar ilimi ba don ba su koma zuwa ga yadda malamai na ɗarika su ba wannan a hakita ba a'a sun yi amfani da zuciya su sun yi amfani da neman shuguransu sun yi amfani da neman ɓatanci wanda ba mai aikata haka sai mutumin da ya zamanto ya kauce wa manhaji na sayyidina rasulullahi in ka saba da mutum ana so ka bi mafi kyan hanya cikin jayayya don fahimtar juna ko da ko ba da musulmai ne a wajalu alal kitabi illa billati hi asan ko kuwa fadin sa subhanahu wata'ala wajadilhum billati hi asan to wannan a hakkin waɗanda suke a makiya ɗariƙar tijaniya kenan ko kuma inkarin ɗariƙar tijaniya ta ƙirƙiya ta a matsalar salatul fatih ta fi alƙur'ani su ko masoya ‘yan uwa ma'abota wannan ɗarika yana da kyau mu gane wannan matsalar ba ta ammawa ba ce ba kowane mutum ne ya kyautu ya tsoma bakinsa ba da yawa daga cikin wanda suka tsoma bakinsu cikin matsalar salatul fatihi da daidaita danta da alkur'ani da yawa wasu sun shiga cikin wannan tattaunawar a lokacin da ba da magarcin ilimi na addini da ya to a ce shi kan irin wannan magana yau ga mu tare da Maulana Sheikhul Islam Al-Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Al-Husayn radiyallahu anhu jigo a cikin jigogi na ɗariƙan Tijjaniya makoma babba a manhaji na ilimi cikin fayyace jawabi ta tariƙa ya yi magana cikin attafir a kan salatul fatihi da maganan haɗa ladanta da alkur'ani mai tsarki hatta daga cikin 'yan ɗarika an samu waɗanda suka yi kuna fassara wadda a yau rana a cikin almuhim ya fara gana da irin waɗannan mutane da kuma warware musu jahilcinsu tsakanin masu da'awar su yan ɗariƙa ne kuma makiya ɗikan tijjaniya da ire-iren waɗannan maganganu suke musu a daɗi abin da ya sa nake suke musu daɗi don lokacin da suka ji an ce ba wani aibu da za su ɓata ɗariƙar tijjaniya da shi ba a son su ji tawilinsa bai inganci saboda kololuwar da'awar an gina ta ne akan ya za a bata tijjaniya kawai in ko aka samu wani abu da za a bata tijjaniya to in wannan abin ya samu mafita ya samu amsa ya samu dogara to ai su tasu da awar ta ɓaci don haka za su dawwama cikin ɓatanci za su dawwama cikin zagi za su dawwama cikin gurɓata tunanin waɗanda suke jahilai ko ko waɗanda suke ba su sani ba suke neman sani ba su sani ba suka afka cikin hannun waɗanda su ma ba su sani ba suka ɓata suka ɓatar da su to don haka maulana a Allah ya ƙara masa yadda zai yi tsokaci kai tsaye cikin babin farko da fayyace jawabi kan wannan matsala ta kwatanta ladan karanta salatul fatihi da alqur'ani ko kuwa kwatanta ko ko ta karatun alqur'ani ko ko salatul fatihi akan alqur'ani yace albabul awwal wa fihi faslani babi na farko akwai fasali guda biyu a cikin sa الفصل الأول فصل نفركو في تحرير ما جاء في التكفير بخصوص الفاتح لما أغلق wato wajen a fayyace jawabi akan abin da ya zo cikin littafin attafiyar musamman akan salatul fatih lima uglika yace innal kalama fi tafsir lalle maganar da ta zo a cikin littafin tafsir ja'a mujazan ta zo ta ne a taƙaice nazaran lil uslubi alladhi tubi'a fi kitabati al mawadi musamman idan aka yi duba da irin salo da aka yi amfani da shi wajen rubuta mawdu'an littafin tafsir ولم يكن القصد قصد إثارة تعقيدات أو إقبال ko kaɗan ba wani fata a wajen take jawabi shine ƙoƙarin tada wata wato kullar magana rikitacciya ko kuwa wata magana wata a kasa gane ta ba wannan neman fata ba ba ya zai a ce wannan shi manufar maulan a tafsir bayan ba wal qasadu min ta'lif al kitabi huwa fa an himat al shaykh radiyallahu ya za a yi wallafin at takfir ya bi tsari na rikita magana a lokacin da yake so ya kawo fayyataccen jawabi don ba da kariya ga maulan Ahmad الجاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتي وما كان قصدي إلا نفي ما يريد الأعداء أن يلصقوه بجنابه يتي بعد جوة منفى أتكل للتافق التفير فاتي قوكر نكا نا يأمفاني da wannan littafi don kore abin da magauta suke nema jingina ga maulana shekar tijani da kuma alfarma ta maulana shekar tijani sun batanci a gare shi manufar wancan littafin ba da kariya a gare shi ta hanyar fayyace jawabi akan abin da ake jingina masa bisa jahilci menene abin da ake jingina wa shautin jana jahilci yace wa huwa idda'uhum bi annahu yufaddilu sa'atal fati 'ala al-qur'an abinda ake dawa cewa shauki jani ya fifita ya fifita salatul fati akan karatun al-qur'an ya zaɓi mutane su karatun salatul fati su bar karatun al-qur'an wannan shine ya muɗiɗin da ake ta yaɗawa cikin al'umma ma'a ilmina da an na haza laisa huwa muradu sheikh tare da mun san cewa wannan ba ita ce manufar maulan mushau tijjani ba a cikin magana da ya yi wannan kaga tun daga nan za mu fahimci shugunanmu suna da man fassarar da suke ba wannan magana fassara ta ilimi ba fassara ta jahilci ko ko fassara ta san zuciya ba wa inna ma muraduhul muqarana baina salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa kasatan salatul fatihi wa sawabu tilawati ma bin nisbati ila ashkasin bi hasbi ikhtilafi ahwalin nasi min istiqamatin aw aw iwidadin yace babban manufar ta maulan mu shehu tijjani wajen maganar cewa in ka karanta salatul fatihi ya fi ma karatun alkur'ani ya ce babbar manufa mu mun sani cewa magana ne na aunawa tsakanin salatin annabi kowane iri musamman salatul fatihi da ladan mutumin da yake karatun alkur'ani bisa la'akari da matsayinsa shi wannan mai karatun ya matsayinsa yake bi hasbi ikhtilafi ahwalin nasi gwargwadon wato bambanci na matsayin mutane ministi kamatin a fuskar tsayuwarsu akan manaji na musulunci au ko kuwa kaucewa wa gabarin tafarkin musulunci fatilawatu salihi ghairu tilawati salihi ai ba za a hada ba tsakanin karatun alqur'ani na managarcin mutum wanda yana tsaye akan karantarwar alqur'ani da kuma mutumin da ya zamo baya tsaye akan karantarwar alqur'ani kuma yana karatun alqur'ani ba za ka hada tsakanin managarci da gurbatacce ce ba abin da yake nufi kenan wato idan mutane biyu suna kajan alkur'ani wannan gurbatacce ne wannan managarci ne wannan gurbatacce ne to ba za ka hada sakamakon da managarci zai samu da sakamakon da gurbatacce zai samu ba wannan fahimtacciyar magana ce da wani ma'ani tsakanin samu da kyau da managarcin mutum zai samu in ya yi karatun Qur'ani da kuma irin zunubin da mutum yake kafa a lokacin da ya gubata ce kuma yana karatun Qur'ani ya ce kama a shara ila banka kamar wannan magana da na ita ce a manyan malamai suka nuni a haka kullum min shaikil islam tun daga kan Sheikh Islam Alhaji Ibrahim Yas wa Sheikh Ahmad bin Ayyashi da Sheikh Ahmad Sukaira Alhaji Sabu Latkar Rabbani da Mawla Littafin Fatuwar Rabbani wa Sheikh Muhammad Al-Hafiz da Sheikh Muhammad Al-Hafiz Al-Misri wa Sheikh Muhammad Al-Khalifa da Sheikh Muhammad Al-Khalifa kama sayati kamar yadda duk waɗannan malamai da Maulana Ashek ya kawo maganar su zai kawo jawabin sunan ba kaɗan a kan a salatul fatihi da kuma matsayansu a kan cewa an fifita salatul fatihi a kan alƙur'ani walam na da'al shaikhu tijani radiyallahu anhu al-muqara na taqattu baina salatul fatihi wa zatul qur'an yace har abada shaikhu tijani bai taba haɗa tsakanin gundarin alƙur'ani gundarin alƙur'ani da kuma wato salatul fatihi ba bai ɗauko alƙur'ani a gundarinsa ya fifita salatul fatihi a kan alƙur'ani bai ce bai taɓa wannan ba a'a abin da ya faru lakinnal munkirina hina ma ya abidu ahadukum ila al-kalam fi hadha al-mawdu' yasur ala anna tabdila waqi'un ala zatil qur'an yace amma su munkirai makiya dariƙar tijjaniya duk lokacin da aka zo wannan magana aikin su ɗaya ne kawai abin da za su na cewa kun ji ya ce a bar qur'ani a ɗau salatul fatihi kullum abin da suke faɗa kenan munkirai suna ƙoƙarin yin aiki ne na sai sun jingina wa shehu tijjani wata magana wanda ba haka take ba su suna magana ne akan ya fifita salatul fatihi akan alqur'ani shi kuwa bai taɓa yin magana kwatankwaciyar wannan ba i'timadan minhum ala hadha al wanda su makiya ɗarikar tijjaniya sun dogara ne da irin wannan lafazin allazi law fussila wa fussira wanda inda za a rarrabe shi inda za a fassara shi kama auda zalika a'immatul dariqati fi aksar min mawdi'in kamar yadda manyan malaman dariqa suka aikata ba a wuri ɗaya ba sun yi ƙoƙarin fayyace jawabi akan manufar shehu tijjani ta maganar da ya yi a cikin jawahirul ma'ani lakana muradi sheki min huwa haza lakana muradi sheki min huwa haza to in dai aka ba to za a gane manufar shehu tijjani ita ce abinda manyan malaman ɗariƙa suke faɗa a faƙasdi min kulli ma katabtuhu hunaka yace ni fa manufata da duk abin da na rubuta a cikin littafin at-tafsir huwa at-tafriqu fil muqaranati baina fadli salati al-fatihi ani jawhar al-lafzi wa fadli al-qur'an yace gaba ɗaya abin da na faɗa shine ina magana ne akan bambancewa tsakanin auna falalar karanta salatul fatihi ina nufin jauharin gundarin lafazin salatul fatihi da kuma fadalar karatun wato alkur'ani ko kuma fadalar alkur'ani wato yana nufin gundarin salatul fatihi da kuma gundarin alkur'ani sai ce wannan maganar kam shauti bai yi ba ذلك أن من العقائد الأساسية للمسلمين abin nufi kafin na daina yana nuna mana cewa shi ya kore wannan magana ya ce shehu tijjani bai faɗa ba hujjan maulana a sharif wajen korewa wannan maganar ita ce shehu tijjani a wurare ba ɗaya ba an ji ya fifita karatun alkur'ani akan kowane irin salati da kowane irin zikiri to sai ya ce don haka masu cewa waccan magana tana nufin fifita salatul fatihi ne a gundarinta da fifita lafazin alkur'ani a gundarinsa ya ce wannan magana ce nake nufi na ce a a shautu jani bai faɗa ba babu ita cikin jawarar ma'ani to daga yan tijjaniya wasu sai suka ce ai gashi har ya zo yana ƙaryata da jawahirul ma'ani wanda shi Ibrahim shi da muka yi magana a kansa mutumin fakir shi ne wannan mata har wasu daga cikin mutane su man ɗauka to a nan shi ne ya yi magana yana cewa a li'anna min al-aqaid al-asasiya yana cikin aqida ta tushe lil muslimina ga musulmai bil ijma' bil اعتقاد أفضلية القرآن مطلقا على أداه dukkan musulmai sun yi ijma'i a fifita alkur'ani akan duk abin da ba alkur'ani ba min jami'i a wujuhin ta kowace infuta a fifita alkur'ani akan wa domin jami'i wujuhin azkar daga fuskar kowane irin zikiri والأوراد دوردي وهو مذهب شيخ التداني ita kuma wannan ita ce maza aisha tijan kamar yadda yake cikin littafin jawahir al-ma'ani wa bihi sarraha an-naqiluna anhu fi jawahir al-ma'ani kuma duk wanda suka wai daga wajensa abinda suka bayyana kenan a cikin jawahir al-ma'ani wa kairi da wansa wa ma zalika amma tare da haka inna kalami fi takfir yarmi ila nafi hadhihi al-muqarati az-zati bayna al-Qur'an wa salat al-Fatiha yace duk abin da faɗa a cikin at-takfir ina kokari ne ina nufin korewa kwatanta gundarin alkur'ani da kuma gundarin salatul fati wanda kuma yan tijjaniya da yawa mun fahimci wannan ba laifi ana kokari a ce ai in kai salati kana da lada kaza da dai sauransu duk ana irin wannan kokarin to amma mu gane shehu tijjani ya haɗa duk wani salati na duniya ya ce babu wani salati guda ɗaya da za ta karanta wanda ya kai ladan alkur'ani ya kai alkur'ani dalilin maulan mu yau tijjani kuwa a nan ya faɗi matsayi na alkur'ani ɗin ya rarraba shi a matsayin shi wanda yake karanta alkur'anin da irin matsayinsa ya yi fayyataccen jawabi cikin jawahirul ma'ani ya raba mutane kashi hudu kamar yadda jawabi zai zo a nan gaba to da haka abin nufi a nan shi shautin jani ba wai yana magana akan gundarin salatul fatihi bane ba yana magana akan gundarin alqur'ani bane a'a yana magana akan su masu karatun alqur'ani kirki abin mutum da ba mutum kirki ba wanda in ya karanta alqur'anin watakila ma qur'anin sa zai yi kamar yadda jawabi zai zo nan gaba wa ma zalika fa inna kalami fi anam a وأما نفي المقارنة بين عمل من أعمال البر لشخص من الناس وثواب تلاوته للقرآن yace amma magana akan korewa auna tsakanin aiki daga cikin ayyuka na nagarta ga wani mutum daga cikin mutane da kuma ladan da zai samu da tilawarsa ga alkur'ani fa amrun wani al'amari ne lam yatanalu kalami wa zantaina bai shiga cikin wannan gaba ba illa fi zigin man qara'a kalami qira'atan sabahiyatan sai dai wanda ya karanta zance na karatu na gaggawa au au qara'a kalami bi sunniyatin ko kuwa wanda ya je ya karanta zance na da niyya wanda take ba mai kyau ba fa ainu riba an kulli ainin dalilatin walakin na aina sukti tubdil masawiya yace shi idaniya ta wanda yake yardajje ko kuma mai yarda ga kowane irin aibu na mutum mai rauni in dai idaniya mai yarda ce tana iya makantuwa ta zama mai rauni a lokacin da suke ganin aibin mutane amma aina sukti amma shi ko ido wanda yake shi ne ba na managartan mutane ba tubdil masawiya kullum kokarin irin wannan idan shine ya bayyanar da kurakuran mutane li'anna kauna amalin ma غير التلاوة يكون أفضل في شخص ما من تلاوته أو أنا غير التلاوة أفضل له في بعض أحواله لا ينكره أحد ما رأى الكتاب والسنة واطلع على أقوال السلف الصالح yace babu wani mutum domin kasancewar aiki na karatun alkur'ani ya zamo ya fi a hakkin wani mutum daga tilawarsa ko ko a'a wani tilawa a ce ya fi masa a haƙƙin wani mutum babu wanda yake inkarinsa in dai ya wannan mutumin ya san sirrin fahimtar alkur'ani da sunna ta manzon Allah ya kuma fahimci maganganun magabata na kwarai to zai gane cewa lalle tattaunawa a wannan gabar da ɗaɗɗiyar gaba ce samammiya ce cikin alkur'ani samammiya ce a cikin sunan manzon Allah an yi gargaɗi akan waɗansu mutane su karanta alkur'ani kuma su zamanto ba mutanen kirki ba akwai gargaɗin da aka yi a kansu to duk wanda ya karanta alkur'ani ya karanta sunna idansa bai kai kan irin waɗannan saƙonni ba to tabbas bai fahimci saƙon alkur'ani ba shi kuma maulan mu shau tijjani akan wannan gabaɗin ne yake magana amma zalik tare da haka فإن من أراد ما أثب- ما أثبته في التكفير على الوجه الذي أثبته ليس بمطبعه أن يأتي ب- آه، ببديل تسنده أدلة الشرعية المطهرة yace dukkan wanda ya zamanto yana ja'in ja da abin da na tabbatar a cikin littafin a tafiyar a fuskar da nake nufi ba zai iya in dai yana inkarin abin da na faɗa wajen auna mutum mai rauni wanda yake ba akan tsari na bin karantarwar addini yake ba kuma yana karatun alkur'ani a wannan dalilin ya sa yana samun zubi dai wanda yake inkarin abin da faɗa a cikin tafiyar shi ba akan irin wannan fahimtar yake ba wacce ne nake yi to shi ma kuwa bai sai kawo min abin da zai canza wannan magana ba sai da jingina dalilinsa zuwa ga shari'ar musulunci mai tsarki shi ma ko bai zai kawo min cewa gashi a cikin alkur'ani gashi a cikin sunnar manzon Allah inda aka kwadaitar da fadirai su ci gaba da fadircin su su ci gaba da aikin barnasu kuma suna karatun alkur'ani ba ba zai iya kawo min wannan ba illa an ya kuwa mimman ya ido tabdil ghairi alqur'an ala zat alqur'an idan kuma ya zama tunani yake akan cewa ni abin da nake nufi iya iya wancan magana ta ta cewa shi shau tijjani yana magana ne akan masu karatun alkur'ani ba wai yana magana ne akan qur'ani akan kansa ba in kuwa wanda ke jayya da ni cikin yan jayya yana nufin cewa ni abu da ba bai yadda shi ba shi kawai abin da yake kyau a kawai a ce salatul fatiha a qur'ani to tabbas dole ya yarda da cewa yana cikin inda suka kulle wannan da fita wannan alqur'ani akan alqur'ani wa huwa wato wani abu daban akan alqur'ani abin da yake nufi a wannan gabar mu fahimce shi sosai a mutanen da suke inkari kashi biyu ne akwai yan tijjaniya da suke inkarin maganarsa saboda ya ce wannan maganar bata inganta daga shehu tijjani ba shehu tijjani da ya fifita salatul fatiha akan alqur'ani ba to da yayi wannan maganar sai suke inkari sai ce ai shi manufarsa shehu tijjani bai kalli alqur'ani a gundarinsa ya kalli salatul fatiha a gundarinta ya fifita ta akan alkur'ani ba amma dai ya yi magana akan masu karatun alkur'ani waɗanda ba akan tsarin karantarwar alkur'ani ba don haka waccan maganar tana magana ne akan makaranta ba tana magana ne akan abin karatu ba yace duk wanda ya munana fahimta ya juya mun ma'anar magana ta yace shi ba zai yarda da abin da na faɗa ba yace to watakila yana cikin mutanen da suke ganin cewa za a iya samun wani abu daban ba alkur'ani ba a fifita shi akan alkur'ani wa huwa amrun la yaqulu bihi adun min ulama'il islam yace wannan magana kuwa ba wani malamin musulunci da zai faɗe ta la min ali tariqati tijaniyati wala min ali turqil ukra ba za a taɓa samun malami ɗan tijjaniya in dai malami ne na gaske ba ya yi irin wannan magana ko kuwa ɗan wata ɗariƙar daban in dai mutum malami ne ya san menene ilimi to ba zai faɗi irin wannan maganar ba ya yadda akwai wani abu da ya fi alƙur'ani a wajensa fa inna azamat alƙur'an la tuqasu bi maqayis bashar yace saboda girman alƙur'ani babu yadda za a ce an auna shi da ma'aunai na mutane walau sabata zalika an ahadin la akamna bi kufrihi bila taraddud inda ko za a samu wani mutum yace shi akan wannan fahimtar yace na cewa yana da wani abu da yafi qur'ani a wajensa to da mun yi hukunci da kafircin sa babu kwankwanto wala tawaqquf babu ko ba da da baya kama sayati fi kalami sheikh الحافظ وشيخ الإسلام وشيخ الإسلام kamar yadda wannan fahimta ta zo a cikin maganar Shehu Muhammad Al-Hafiz da kuma maganar Maulana Shehu Ibrahim wa huwa mimma ulima min ad-din bi darura wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan sani a babin al'alarura wato abu ne wanda ya zama tilas dole mumini sai ya kulle wannan a cikin zuciyarsa cewa babu wani abun da yake saman alkur'ani fa kullu man kalafa fi hadha fa innana nattahimuhu yace to duk wanda ko yace ya saba da wannan fahimta to muna tuhumarsa imma bi su'il qasadi wa imma bi iradatil isa'ati ila shaykh tijani amdan ko kuwa dai yana da wani mungun nufi ko kuwa dai a'a yana nufin batanci ga shehu tijani da gangan walawin ta saba ila ɗariƙati ko da ko zai jingina kansa yake shi ɗan ɗariƙar tijjaniya ne lakana intisabu go min jinsi intisabi dukala illazina yushawwifuna jamala hadhihi tariqata wato zai zamanto in ko a wato ya ce shi ɗan ɗariƙa ne to nasautuwarsa ga ɗariƙa za ta zamanto a jinsin nasautuwa irin ta masu shishigi cikin ɗariƙar shigaggeniya cikin ɗariƙar a waɗanda suke ƙoƙarin ɓata kyan wannan ɗariƙa bita zariyudatihim wa fira'atihim saboda ƙare-ƙaren da suka kawo cikin ɗariƙa da abubuwan da suka ƙirƙira a cikin ɗariƙa walaisu bi hujjatin ala ahadi dukansu duk wani wanda yake da gurɓataccen tunani cikin yan ɗariƙa shi ba hujja bane akan kowa illa ala anfusihim dukkan su su hujja ne akan kansu amma ba hujja ne akan yan ɗariƙa ba cewar wani malami a ɗariƙa ya fassara magana shehu tijjani kuma ya fassara ta da jahilci jahilcinsa ba hujja bane akan dukkan yan ɗariƙa gabaki ɗaya wa ɗariƙatu wa shaikuha minkum bura'a ita ɗariƙa da shehun ɗariƙa sun barranta da masu yin wannan tunanin don haka wa ilaika nasu ma da a fit tafsir yace gashi dai zan faɗa maka abin da na faɗa ni a cikin littafin na na tafsir wanda har ake cewa na kare ta shehu tijjani to abin da na faɗa a shafi na 88 ba da kalamin fi hadal mawdu bayan na yi dogon zance akan wannan maudu'i sai ya ce wa huna wato maulana yana cewa وهنا يجب أن ننبه على أن هذا الكلام الذي فيه أن الفاتحة تعدل ست مرات من القرآن أو ستة آلاف من القرآن على استعاره بين الناس كلام غير صحيح yace wato abin da muke nufi ya wajaba a nan mu faɗakar cewa lalle magana da ake yi cewa salatul fatih daidai take da sakwa shida ta alkur'ani ko kuwa daidai take da sakwa dubu shida ta alkur'ani tare da shuhurar wannan magana tsakanin mutane 'yan tijjaniya zance ne wanda bai inganta ba wa ya kalamu shekhi tijani sahihi fi nafsi jawahirul ma'ani ingantacciyar magana shau tijjani ta ƙaryata wannan maganar kuma ingantacciyar tana nan a cikin jawahirul ma'ani wanda shehu tijjani yayi fatali da duk wani salati da duk wani zikiri da za a ce an fifita shi akan alqur'ani yace fa qawli ghairu sahih da nace maganar bata inganta ba ila zuwa ƙarshe rajiun ila ma taqaddama ya yana komawa ne zuwa ga abin da ya gabata li annal muqaranata guna usnidat ila alqur'ani fil lafzi saboda anan an aula ne wato an jinkina wannan aunawa tsakanin alkur'ani da salatul fati zuwa ga lafazi su masu yin magana suna cewa an ce ya fi alkur'ani ta kunga an jingina lafazin ne kai tsaye wanda wannan zalunci ne wa amluha ala zahiriha sun dauki magana akan zahirinta wa in kana huwa mutabadi yaqi inda man lam yatalaqa ulumi tariqati ko da ku e zai iya yiwuwa shine abin da zai fara zuwa kwakwalwar mutum in har mutumin nan dama bai san ilimi na yan ɗariƙa ba bai sanya suke yin magana ba abin da zai fara tunani kenan ya ce ai an ce salatul fati ta bi alqur'ani saboda an ce in ka karanta ta kafa daya daidai take da ka sauke alqur'ani sau dubu shida abinda zai fara zuwa kwakwalwar mutum zai ce a to ashe ana nufin abar qur'anin kenan a koma karatun salatul fatihi yace a in dai mutum bai ba karatun littattafan dariƙa yake ba bai santa ba abinda zai fassara kenan yace a ghairu sahih ita to wannan kuma ba daidai bane tunanin ba mai inganci bane annal warida an shaykh jari saboda abin da zo daga shehu tijjani radiyallahu anhu mukharanatu bayna salati al-fati wa thawab tilawat khatamat min yake mu abu da masa shehu tijjani shine ladan salatul fatihi da kuma ladan tilawar qur'ani da don wata kama ga wannan lam yakun min al-istiqam shi wannan mutumin bai zama ma'abocin tsayawa akan kanta ba addini al'amili da al'imqan masu aiki karantarwa alqur'ani da ya magana aka karanta qur'ani kashi hudu ne ya raba su yace mutum farko wanda yana karanta alqur'ani yana jin qur'ani kaman daga adaran Allah madaukake zaki ake karanta masa kuma ya san ma'anar alqur'ani yana yin aiki da alqur'ani daidai gwargwado yace to wannan mutumin babu wani zikiri ko salati da ya kai alkur'ani a wajensa yace mutum na biyu mutumin da yana karanta alkur'ani yana yana ganewa karatun alkur'ani amma kuma matsayinsa bai kai wancan ba shi dai yana jan alkur'ani kawai littafi ne yana karantawa kuma yana yin iya bakin kokarinsa wajen bi yace shi ma wannan karatun alkur'ani ya fi masa kowane irin salati ya fi masa kowane irin a zikiri yace mutum na uku mutumin da yake karanta alkur'ani bai san ma'anarsa ba amma yana iya bakin kokarinsa wajen kiyayewa alkur'ani yace shi ma wannan karatun alkur'ani ya fi masa kowane irin salati da kowane irin zikiri yace amma mutum na hudu shine mutumin da yana karanta alkur'ani ya san me alkur'ani yake faɗa yake hana shi ko yake sa shi abinda alkur'ani ya sa shi baya aikatawa abinda alkur'ani ya hana shi baya halwa sai shehu tijjani ce wannan kan dalilai na alkur'ani sun zo sun tabbatar da in ya karanta alkur'anin ma qur'ani yana tsine masa dalilai na hadisi sun zo cewa in ya karanta alkur'anin ma yana tsine masa to sai ce wannan da ya karanta alkur'ani sau dubu shida gara ya karanta salatul fatihi kafa daya saboda in yayi salatin salatin nabi za a ba shi lada amma in ya karanta alkur'ani za a rubuta masa zunubi saboda ya saba alkur'ani wannan kuma duk ayoyi da hadisan da shautu da kawo ya kawo su a cikin littafin jawahirul ma'ani na nan a maulana ashaq asharif yana haka ito mana ne dan mu fahimta dan Allah wasu daga masu bibiyar mu wani ma bai taba jin wannan jawabin ba to lalle maganan cewa mutum ya bar qur'ani ya karanta salatul fatiha ya yi magana ne akan mutumin da misali mazinaci ko ɗan giya kuma yana karatun Qur'ani bayan Qur'ani bai dubi Qur'ani ba sai wannan mutumin yace da ma zai shagaltu da yawai da salati sai salati ya tsarkace masa zuciyarsa sai kuma ya dawo ya ci gaba da karatun Alqur'ani wannan fa shegi ne na tazkiya yake magana ba wai shegin gama gari ba yana magana ne akan ya za a tsarkake dan adam ya yi aiki Allah ya karba shine ya kawo wannan maganar walam yakun al-qasd qattu ya'dibu ila al-muqaranati bayna al-fati wa zati al-qur'an amma kuta kuta shawti dani bai nufi auna salatul fatihi da al-qur'ani ba kuta kuta magana ana magana ne akan shi ne karatun in ba mutumin kirki bane yayi salati amma ba wai ana nufin shi salatul fatihi kai tsaye kwata-kwata kwata-kwata salatul fatihi ta fi alkur'ani ba wannan magana ce maulama shi tunani ba a wazatul qur'an fil fadl bal lam yaqtur hadha ala bali adam yace duk wani almajirin shi tijani ba wanda wannan abin zai fado zuciyarsa kuma ga dalili na na zahiri dalili na zahiri yana tabbatar da wannan maganar ga yadda yan tijjaniya suka ɗauke ta har yau duk inda ka je zawiyar yan tijjaniya za ka samu suna karantar da alƙur'ani za ka samu suna haddace alƙur'ani wataƙila ma kai ya ma fi ƙarfin wataƙila ina da yaƙini masu magana akan yan ɗariƙa suna fifita alƙur'ani da lahil azim ba su isa su fito da adadin mahaddata a cikin tafiyar da suka kai adadin mahaddata a cikin ɗariƙar tijjaniya ba ba su isa ba duk inda za ka je in dai za ka je ka samu gangariyar makarantar alƙur'ani da ake haɗa alƙur'ani insha Allah a kowane ina ka je za ka samu yan tijjaniya su ne kan gaba wajen ba da wannan abin kulawa da kuma tsayawa tsayin daka wajen ganin ƴaƴayensu da almajiransu sun haddace alƙur'ani to wanda suke da wannan tsari ya za a ce wai ai sun ce salatul fati ta fi alqur'ani a'a kawai dai kai ne ka jahilci maganar baka gane me shehu tijjani yake faɗa ba shi yasa kake tsammanin haka amma in za ka yi adalci yan tijjaniya suna da managarciyar fahimta da suke nufi suna nufin gurɓatattu su koma su yi salati zukatansu su gyaru kuma kai in an yi salati zuciya ba ta gyaruwa to wannan kuma ka shigo wani sabon babi sai ku a tattauna da malaman musulunci a ga wa kake mu da domin tabbas a nassoshi sun inganta duk wanda ya salati zuciyarsa za ta gyaru amma idan kai karatun alkur'ani lokacin da kake fajirci qur'ani ne da tsine maka wannan tsimar za ta janyo maka ƙarin kan garewa ne ba shiryewa ba sai shi tijjani ya bada badil wannan kuma ko ma dai mine ne ba za ta wuce fahimta ta nassoshin alkur'ani da hadisai ba daga wani malami ne bawan Allah sabanin yadda makiya ɗariƙar tijjaniya suke juya ma'anar maganar suke batanci a gare shi radiyallahu ta'ala anhu yace wal farqu baina tilawati allati hiya fi'lul qari wal qur'an alladhi huwa haqiqatu zatil matlub wadihun wa bayyanahu fi akhir tafsir ce ai bambanci tsakanin tilawa wanda ita ce aikin da shi mai karatun ƙur'ani yake yi da kuma shi haƙiƙanin alƙur'ani wanda shi ne ake karantawa wannan a bayyane yake har mun fito da shi a fili su a ƙarshen littafin a tafsir shi shau tijjani yana magana ne akan mai karatun alƙur'ani ba yana magana ne akan shi alƙur'ani akan kansa ba wa min huna uqarriru bi kulli wudu أن هذه العقيدة الخبيثة التي يدعي أن هذا الدخيل شيء ينفرد به هو دون أحد ولله إن تبروا abu kowa ya gani wannan gida da iro ibrahim dan bashir suka zo da ita a kan batanci ga shi maulana ashaka sharif da cewa yana kare ta shehu tijjani to aqida ce mummuna wanda shine yazo shi wannan mutum shine yazo da ita banda sauran yan dariqa wadduqala'u da'iman yabtadi'una fi dariqa su dama waɗanda suke masu shishigi cikin al'amarin dariqa nan wanda ba su shigo dariqa da cikakken izini ba suna kirkirar abubuwa cikin dariqa wayansibuna ila ya ma tsawiluhu lahum nufusuhum wa awa'uhum min dalalatin wa ababil sai su dinga jingina wa dariqa abinda ransu ya kawata musu na soye-soyen zukatansu sai su jingina bata da barna ga dariqa wanda wannan shine abin da muke fama da shi a wannan lokaci akwai shogunnai na ƙarya suna nan jinjin mutanen da ba ma su san bai dace dariƙar ba ba a kan manajin ɗariƙa suke ba kullum da a wasu su shegunnai ne su zo su dinga yaɗa barna a cikin ɗariƙa kuma suna cewa ɗariƙa ce ta ba su wannan damar su kuma makiya ɗariƙa ɗayan su ne hujja a wajen su amma managartan bayan Allah irin su Maulana Asheka Sharif ba abin misali ne a wajen su ba duk wani ne zagin ɗariƙa zai wahala ba za ka taba ba mutum zai zagi ɗariƙa ya ce gashi nan ku je ku kalli irin Sharif Ibrahim Salih ba sai da da an ji an ɗau sunan wani fajiri a wani gari wanda sunan gari ma baka taba ji ba sunan fajirin ma baka taba ji ba ba san inda yayi karatu ba sai a ɗauko bidiyon da sai a ji aika shi nan huda ɗan ɗari akwai wani lamarin wato wanda yake baiwa Allah ce da ikon sa da kuma sa wa huwa amrun lam yaqdihi da lam aqudihi ma da yace wannan wannan ne kuma cikin kai gabata wa au fi ahadun tsala ala ahadithul fadail kaje kuma ne wani shakkun komai ba musamman ma ga mutumin da yake karanta hadisai na fasala idan lamarin fala ya kanke lamarin falala ba a auriya za ta je ka ɗauki wani abu sai ga ada da ban falla ta kawa ta masa sai ka je kamar duk musulunci ba abu ne kai kuma aka fi nuna amince ga hannu wannan kawai zalika fadlul lahi wa ana bi alhamdulillah laysa li shurgul du'a al alif layla wa nahar yace ina yi wa Allah guda in ji Maulana a kare yace ba da wani shugui a rayuwata ba ni wani aiki ba ke dare da wuni ina da hadisan manzo bil idafati ila wadi sai kuma wurdaina wani da na fili alƙaila da ke yan kaɗan ba irin nasu ba irin namu ba imanan da abin ne mun imani da Allah zalika huwa tariqu ila mabdina wadda wannan wato a shine a hanyar samun soyayyar Allah wa ma uti a ababahu illa bi zalika yace ni ba na yiwa masu wani shukuti na kan komai in bai wani ba na hannu bizilin lahi raza na wani da amdillahi raza liman imana bihi wa fi sha'ana wa bihim farradna ya ce muna godiya ga Allah da baiwata a yi alta imani su kuma a cikinsu ne muke wato rayuwa kuma da su ne muke fita wato rayuwa tana kan manhaji na neman ilimi da yin ibada da neman duk wata falala da la'a wajen Allah madaukakin sarki bai taɓa da jawabin da aka yi mana a kan abin da ya shafi ilimin falsafi a kan alƙur'ani wannan maulana a shekar ya nuna mana cewa wata cikin shi mai tilawar alkur'ani ba wai akan shi alkur'ani ba wadda zan bayyace ce kuma kan wannan jawabi ya dora a sati mai zuwa in Allah ya kai mu wato a cikin masa na biyu magana a ismul Allah al-azam da kuma wato rafi da sauran maganganu na malaman da da akan ita wannan magana ta salatul fati ya Allah anan zamu dakata maulana a shekar Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana Allah ya saka masa da alkhairi irin na hidima da yawa al'ummar musulmai Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ubanje ya inganta rayuwar mu a nan da zan dakata kai wani satin wasu alaikum